أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أن مسلمين ina yi mana sallama irin na addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da saduwa a wannan rana ta talata wanda ya daidai da 27 ga watan ramadan hijira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya dace da sha wanda ya dace da sha biyu ko ga watan shida 2018 za mu ci gaba tafsirin mu insha Allah inda muka tsaya a wannan sura suratul ma'ida bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبع بني آدم إذ الهك إذ قربا قربانا فتقبل من أهدهما ولم يتقبل من الآخر ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم wato za a karanta mana tunda saƙon Allah ya riga ya yaɗu an yi maganganu akan irin abubuwa da Yahuda suka yi ta yi da yadda laifuffukan da suka yi ta aikatawa to sai Allah subhanahu wata'ala ya ɗauko mana asalin saƙon Allah ma gaba ɗaya yaya aka fara saboda haka ba su ne farau ba a saƙon Allah kuma sakamakon da Allah subhanahu wata'ala yake bayarwa akan mai sabansa tuntuni bai canja ba ko a duniya ko a kiyama sai Allah ya kawo mana kissan farkon ƴaƴan Adamu a duniya wanda shi annabi Adamu nan shine farkon wato dan Adam shine uban ƴan Adam da baki daya to Allah subhanahu wata'ala yake so ya ga mana tun farkon ya gaya mana dama yanda shi iblis ya yi ƙoƙari ya zurmar da annabi adamu cikin matsala wanda har ya raba shi da aljanna to ƴaƴansa ma bai basu ba sai da ya biyo ya biyo baya a kansu to shine Allah subhanahu wataala yake gaya mana yadda suka yi yace watul alaihim naba abnai adam bil haqq karantawa al'umman ka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam labarin farkon saban Allah da aka yi a duniya wato idan hassada ta zama ɗabi'an yahudawa suna hassadan annabawa suna hassadan bayan Allah akan ni'iman da Allah subhanahu wata'ala ya ba su da falalan da Allah subhanahu wata'ala ya ba su to ai sun sun gada ne daga kakansu ƙabilu eh wanda shi ya fara hassada a duniya kuma farkon sabon Allah da aka fara yi kenan a bayan ƙasa iz qarraba qurbanan yayin da habilu da qabilu suka yi ibada fatuqbila min ahadihima suka yi ibada su gabatarwa Allah subhanahu wata'ala ya karbi ibada sai aka karbi ibadan ɗayan su wa lam yutaqabbal min al-akhari ba a karɓi ibadan ɗayan ba bayan kuma su ɗin nan ‘ya'yan uwa ɗaya uba ɗaya ne amma ɗaya ya nuna hassada wa ɗan uwansa akan ni'iman da ya ga ɗan uwansa zai samu a masu tafsiri suka ce waɗannan mutane su ne ƙabila da habil dalilin wannan ibada hawa'u tana haihuwan kowane ciki in ta yi takan haifi tagwaye ne kuma tagwayen sun kasance namiji ne da mace to a wannan lokacin sai ya zamanto haramun shine ka aiki haramun ne ka auri yar uwanka amma na ciki daya amma ba haramun ne ka auri yar uwanka ko da kuna uwa ɗaya uba ɗaya ba na ciki daban wanda kuka haɗu a ciki ɗaya aka haife ku tagwaye to ita haramun ne gare ka kai da aka haife ka tare da ita ita ce yar uwanka wanda aka haifa bayan ku to bai haramta da na saman ba bai haramta da na ƙasa ba to shikenan lokacin da annabi adam ya yi nufin ya aurar wa ƙabilu shine babba yar uwar habilu shine ƙarami shi habilu ya dau ya aurar wa habilu da yar uwar ƙabilu wato shi yar uwan babban ta auri dan uwanta ƙarami wanda ba cikin su ɗaya ba sai habilu ya yadda amma ƙabilu ya ce a'a sai dai a bashi yar uwar haihuwarsa ta ciki ɗaya da suka fito ba kan wata hujja ba illa kan cewa wai ita ta fi kyau akan yar uwar ƙaninta don haka shi ita yake so tun da ta fi kyau sai annabi adamu ya ce a'a hukuncin Allah ba haka ya nuna ba hukuncin Allah ya nuna yanda na yin nan sai ya ce a'a babu kai dai kawai ka fi son sani a kaina ya fassara abin mummunan fassara to shi kenan annabi adam ya ce har ka ce eh to a to yanzu ai abin sai a mayar wa Allah ya hukunci tunda baka yadda da hukuncin da na maka ba da na muku ba kowannen ku ya je ya yi wani abin ibada ya gabatar wa Allah kowanne ne aka karbi abin ibadansa to shikenan an nuna shi zai auri wannan wanda kuke rigima a kansa ne kaman ƙuri'a ne amma ta hanyar ibada wanda Allah zai fakka zai nuna amsa daga wurin Allah za a samu amsa kuma dama kaman al'ada haka suka saba yi ga wani abu duk da ake neman kaman shawarin Allah a kai sai a yi haka sai a ga wanda Allah ya karɓa to shi kenan shi ne asalin tabbatacce to shi ƙabilu manomi ne sai ya je nemo hatsi wani iri-iri haka ba wani ne inganci sosai ba ya zo ya tattara ya zuba a kan dutse shi kuma habilu makiyayi ne shi kuma sai dai nemo dabba wadda take cikakkiya rago lafiyayye ƙosashe ya zo ya ɗora shi a kan dutse ɗin shi kenan da wuta ta taso zuwa dama wuta ta kan zo ta ƙone wanda ta ƙone nashi to shi ne a karɓi ibadansa wuta ta sauko daga sama sai ta ƙone dabban habilu ba ta taɓa hatsin ƙabilu ba kenan shi kenan aka ce to ka gani hukuncin Allah ya nuna dai abinda annabi Adam ya zartar din nan shine shikenan sai ƙabilu ya kafurta in za a ce abinda za a ce kenan sai ya ce ƙala sai ce la'atulannaka wallahi sai na kake ka in dai kai da ka aure yar uwan haihuwa na ko ka haƙura ka bar maganan nan ka je ka aure yar uwan haihuwanka ko kuma in kai da kace za ka aure yar uwan haihuwa na sai na kashe ka qala sai shi habil ya ce masa inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin dan kaga an karbi kyautin sadaka na ba karbi naka ba ai Allah yana karban kyauta ne daga wajen wanda yake tsoron Allah wanda yake tsoron Allah kaga yanda kai kai ka kawo wani abu mara kyau shi ma bai danganta da cewa ai shi Allah ya yarda da shi kuma a'a abin da ka kawo baya da kyau baka ji tsoron Allah cikin abin da ka kawo ba na farko baka ji tsoron Allah wajen bin hukuncin Allah tun daga farko ba kamar da yana maka nasiha ne to wanda ya ji tsoron Allah shi Allah yake karban ibadarsa لئن بسطت إلي لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك inni akhafu Allah rabbal alamin kace masa to ni ne nawa a ciki bana da hannu a ciki wannan hukunci ne wanda Allah ya zarta da in basatta ilayya yadaka wallahi in za ka iya shimfida hannunka kai zuwa gare ni litaka tulla ne wai dan ka kace ni baka duba zumunci ba baka duba yan uwantaka ba baka duba cewa Allah ya yarda da abin da nayi ba baka duba hukuncin da da baban mu yayi ba baka duba saba ma umarnin Allah ba kace za ka kace ni ma ana ba shi din yadiya ilaika da astulaka ni ba zai kimfida hannuna zuwa gare ka don in kace ka ba inni akhafu Allah ni ina tsoron Allah mai tsoron Allah ba zai kisa ba rabbal alamin wanda shine ubangijin ta halittai baki daya don haka ni ba zan kai mata ba zan ba zan ba zan nemi ramin kisan ba ko in ko in nemi kashe ka ba na'am
إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين
inni uridu an tabu'a ni ina nufin ka koma lahira bi ismi da zunubina wa ismika da zunubinka ka je da laifin kashe kashe ne da zubar da jini na da laifin kuma saba mu umarnin ubangijinka fata kuna sai ka zama min ashabin nari daga mazowa shiga wuta wa zalika wannan kuwa jaza'u zalimin sakamakon azzalumai kenan masu kashe mutane ba gaira ba dalili na'am فتطوعت له نفسه قتل عفيه فقتله فأصبح من الخاسرين Na'am, faɗauwa'at lahu nafsuhu, sai ransa ta hore masa, wato ransa ta ƙawace masa, ƙatala a shi kawai ya kashe ɗan uwansa, in ba haka yi ba shi a tunaninsa abin da yake kin nan sai ya faru. Shaiɗan ya masa wasu wasu cewa duk abin da duk abin da zai yi mai a ganinsa ya fita daga wannan matsala shi ne ya kashe shi in ya kashe shi ina wanda za ta wanda za ta aura babu dole ta aure shi kafin shi ce dan yakan baka yakan sa ka yi miscalculation sai ka zo ka yi biyu babu kuma sai bari ka yi kaza in kai kaza kaman zai magance matsalan kuma ba zai magance ba kamar yanda yan yan shaye shaye ne wataƙila damuwa ne da talauci da rashin sana'a ko da kuma ya ce tsaya yi karatu ya nemi ilimi ya samu takarda mai kyau ko kuma ya koyi sana'a yi wa kansa abin kirki duk ya ki har ya balaga ya girma sai zo kuma da ya matsalolin duniya sun taru masa sai shaidan cikin mutane shi ya ɗinin ɗinsu sai musu ka sha kawai na mu abin da muke sha mu manta to shi kenan daga nan a fara koya maza shaye shaye ai wayannan abubuwan suna mantar da mutum damuwarsa a ɗauki totalin ko menene ya sha to kaga daga manta daga cewa ya sha ya manta sai kuma a rasa da an rasa kuɗi an rasa kwanci an rasa biyan bukata to yanzu kuma sai a rasa hankali kuma a rasa mutunci a ƙarshe kuma sai a rasa hankalin ma gaba ɗaya zama hauka to kuma ƙarshe ma ya a rasa rayuwa gaba ɗaya kuma sai a rasa lahira ga matsalar kenan an rasa mutunci an rasa arziki an rasa sana'a an rasa ilimi an rasa kwanciyar hankali an rasa shi hankalin da baki daya kuma shi kenan kuma sai a rasa rayuwar ma in ba a mai da hankali ba karshe kuma sai a rasa aljanna kuma shi kenan kaga mutum ya ya yi calculate to shine shi ma a kabiru yayi kawai ya dauka cewa wannan shine zai masa solving din problem dinsa na ka bari ya kashe shi wanda yake so ya aure yar uwarsa in ya zama babu shi kenan to sai ransa ta hore ta ta tsawata masa yin haka fa asbaha ya koyi hakan yayi kisan ya waye gari min al-khasirina yana daga cikin wanda suka yi asara duniya da lahira nan وبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوعة أخيه فأصبح من النادمين an ce sai ya kyale babansa na nan da isa ya kashe ɗan uwansa ba. sai ya kyale abin ya bar magana haka aka yi ta zama aka yi ta zama har sai lokacin da babansu ya tafi aikin haji ya tashi ya tafi aikin haji shi kenan sai ya nemi dan uwansa da ya ta buga masa dutse wasu suka ce ko ya ta buga shi da ƙasa don lokacin babu aka ce kayan kaifi sai da ya ga baya motsi to lokacin ba a taɓa yin kisa a bayan ƙasa ba ba wanda ya taɓa mutuwa balle a yi masa balle a masa biso balle a yi wani abu to don haka jini ya kwalala a bayan ƙasa ba a taɓa samun jini ya zuba a bayan ƙasa ba to shi kenan sai ƙasa ta tsotse jinin to shi annabi adamu yana can sai ya ga itatuwa sun caccanza kala abinda baya da ƙaya ya yi ƙaya fitar da ƙaya wasu abubuwa da suke da zaƙi da ake ci da yake lokacin duniya tana kurmi kurmi da ake ci masu zaƙi duk sai suka yi ɗaci sai ce to lalle akwai wani abu ya faru lalle akwai wani abu ya faru shine sai ya dawo sai ya dawo ya zo ya samu bai ga dan uwan bai ga habilu ba ita mai kabilu ina habilu ni ba sai ban gan shi ba ƙarya take lalle in ba ka kashe shi shi bai kashe shi ba ina kashe shi ina jinin yake ya zuwa aka duba ƙasa ba jini ƙasa ta canye jini saboda a lokacin ƙasa tana canye jini shi kenan da aka ce masa da ya ce ƙasa ta canye sai annabi adam ya zo ya samu ƙasa ya ce idan jinin adilu na cikin ki ki fito da shi ya matsa ƙasa sai ƙasa ta bulbulo da da jinin sama mutum daga nan sai zama ƙasa kamar yadda malamai suke faɗa cewa ba ta tsotse jini kuma ya zama in jini ya zuba akan ƙasa baya baya tsotsewa kamar yadda ruwa ko wasu abubuwa ke tsotsewa sai san dare a sama da alaman cewa duk wanda inda duk jini zuba sai an gane ga shi nan inda aka zubar da jini to shikenan sai to kai asara kai asara ni ba ruwa na da kai yanki ne masa shikenan ya shiga ya yanki ya fa ya dauki yar uwarsa din da yar uwan habilun ma gaba daya tattara su yayi gaba abinsa je wani wuri daban je tungarsa ya zauna a gurin shi kenan da kafin ya tafi ya rasa yadda zai yi da gawan ɗan uwansa don haka Allah ya nufin ya azabtar da shi ya bar shi do ya bar sa masa duhun kai sai ya rinka ya goyi gawan ɗan uwan yana ta yawo a duniya da da gawan je nan ya je nan ya je nan ya ajiye ya ɗauka ya je nan ya je nan ya je nan ya ajiye ya ɗauka ya je nan haka an aka ce sai da ya shekara yana goyon wannan gawa yana yawo da ita da lokacin da Allah ya nufin da ya fitarta shi halilu to shi ne fa ba'atallahu guraba sai Allah subhanahu wata'ala ya auko wani mala'ika da dan uwansa mala'ika suka zo a cikin hankaki yau hasu fil ardi sai da suka zo a cikin hankaki sai suka kama fada kiki kiki kiki kiki ta fada kai ta fada har sai da ɗayan yana cikin dan uwan tana cikin dan uwan sai da ya kashe shi da ya kashe shi sai hankakan ya kama tonon ƙasa da kafansa yana ta tonon ƙasa da bakinsa da kafansa da bakinsa da kafansa yana ta tonon ƙasa sai da ya tona ƙasa ta yi zurfi sannan sai zai kamo ɗan uwan nasa da baki ya rinka jawo shi yana jawo shi yana jawo sai da ya jefa cikin wannan ramin da ya tona sai kuma ya koma ya sa bakinsa da ƙafansa yana mai da ƙasa yana mai da ƙasa yana mai da ƙasa kan wannan hankaka sai da ya bibbiye shi gaba ɗaya sai ya tashi ya tafi to shine shine Allah ya ce fa ba asallahu guraban Allah aiko hankaka ya makasa fil ardi yazo yana tono a ƙasa bayan ya kashe dan uwansa li wari yahudan ya nuna maqabilu kaifa yuwari sawata akhihi yanda zai suturta gawan dan uwansa na'am na'am sawata akhihi qala sai yace ko ya wailata kai tona da da kabilu ya ga yanda hankakan yayi ya gama ya tashi sai ce kai tona ni dai jahili ne na shekara ina ta wahala kai tona a ajarsu wai ni din nan na gajiya an akuna misla hadal gurabi ko hankali da basira irin na wannan hankaka ma na ta fi samu fa uwari sau'ata a fi in duki na gawan dan uwana har hankaka ya fi ni basira da hankali fa asbaha yawa ya gari minan nadimina cikin masu nadama daga wannan wahala da ya sha ibn abbas ya ce ba nadimina daga kisan da yayi ba ya ce laukanar nadamatuhu ala qatlihi la kanat nadama taubatan lahu da nadaman su bisa kashe dan uwansa ne yayi ya tuba da wannan nadama ta zama tuba gare shi amma sai ya ce ba nadaman sa ba nadaman abin nan bane nadaman dauka ne da yayi sai shekara guda yana wahala na'am من أجل ذلك ختبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون shi kenan nan ƙabilu ya halaka ya koma ya garinsu daban suka zo suka shi ne su yaransa ‘ya'yansu suka zama a shararai a duniya suka yi ta duk wani abubuwa na fasikanci su suka ta kirkiro saƙe-saƙen Allah iri-iri suka zama 'yan garaya 'yan goge-goge 'yan shaye-shaye abubuwa dai marasa kyau tun daga nan aka samu ɓangaren duniya ta zama kashi biyu ɓangaren muminai da ɓangaren kafirai Allah ya ba wa annabi Adamu ɗa na gari shi ne shi su ya zo ya zama annabin Allah ya gaji haske da sirrin annabi Adamu alaihi salam daga nan su kuma shi kuma ta hayayyafa ya haifi zuriya nagari bayan Allah nagari wanda suka zama iyayen annabawan baya su ne kakannin su annabi Nuhu su annabi Idris har zuwa su annabi Nuhu alaihi salam to wannan shine Allah ya ce min min ajli zalika saboda wannan abu da ya faru da farko a duniya katabna muka rubuta ala bani Isra'ila wa bani Isra'ila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin cewa duk wanda ya kashe rai ba an yi takayya ba ne irin na hukuma saboda ta kashe wata rai ya yi kisan ba domin an ce duk wanda ya kashe wani rai to sai zama in an yi kisa irin na gwamnati ma to shi ma wanda ya ɗauki ya ɗauki zantar da kisan shi ma ya yi kisa kenan za a masa hukunci shi yasa aka ce bi gairi nafsi duk wanda ya kashe rai ba dan ta kashe wata rai ba banda irin na hukunci in wani ya kashe wani a hukuma ta aka sa wani ya kashe shi to wannan ba shi ake magana ba aw fasadin fil ardi ko mutum yayi kisa a bayan kasa kawai dan barna kaman fashi da sauransu to haka annama qatalan nasu jami'a zunubin sa daidai da wanda ya kashe mutanen duniya ne gabaki daya saboda shi ma ya bada kofa kenan a yi sha'awan kisa a ci gaba da kisa wa man ahayaha wanda ya raya rai ya ga za ta halaka ko ta hanyar ciwo ya taimake ta da magani ta warke ko ta hanyar ya ga za ta yunwa zai kashe ta ya taimake ta ko ya ga za a yi faɗa a yi kashe-kashe ya yi sulhu wannan kisan bai yiwu ba aka zauna lafiya to wanda ya yi wannan faka an nama a hayan nasa jami'a kamar ya raya mutanen duniya ne ga baki ɗaya shine ibn abbasin yace man qatala nafsan wahidatan haramaha Allah wanda zai kashe rai ɗaya da Allah ya haramta ko huwa mislu man qatala nasa jami'a kamar wanda ya kashe mutane ne baki ɗaya wa man intana an qatalin nafsi nafsin haramaha Allah wanda ya kare kansa ga barin kashe ran da Allah ya haramta wa sana hurmataha ya kiyaye alfarman ran kaufan min Allah dan tsoron Allah fa huwa kaman ahayan nasa jami'a shi ma kamar wanda ya raya mutane ne baki ɗaya wala qad ja'atuhum rusuluna haqiqa manzanninmu sun zo ma su bani isra'ila bil ce da hujjoji wanda suke fili bisa gaskiyan abin da annabawa suka zo da shi thumma inna kafiran amma sai ga mafi yawanci minhum daga cikin su ba da zalika bayan sun san hujjojin haramcin kisa da ta'addanci da ketare iyaka sun zama da musrifuna wallahi sune manyan mabannata fil ardi a bayan kasa imam fakhruddin ar-razi yace innal yahuda yahuda ma ilmihim bi hadhihi al-mubalagha al-azima tare da sanin su da wannan kaiwa mutuƙa na tsawa da aka yi mai girma akan kashe-kashe aqadamu ala qatl al-anbiya'i su kan ma har annabawa suka rinka kashewa wa rusuli da manzanni wa zalika wannan yadullu yana yana nuni ne ala gayati qasawati qulubihim bisa matukan kekashewan zuciyarsu wa nihayati bu'dihim an ta'ati Allah ta'ala da yanda suka yi nisa ga barin bin Allah ta'ala na'am إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفروا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم to to ya ku musulmi ga yanda aka yi wa yahudu a dama mu musulmi an ba mu hukunci irin hukuncin yahudawa cewa wanda ya kashe wani a kashe shi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين har zuwa ƙarshe to sai aka zo ma aka yi magana to yanzu ma gabaki ɗaya akwai hukunci wanda ma zai tsanani akan hukuncin wanda ya kisa kaɗai kisa yace inna ma jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah iyaka sakamakon waɗanda suke yaƙan Allah wa rasulahu suke yaƙan manzon Allah yanzu yanzu nan an haɗa Allah da manzonsa ne ko an raba Allah to ya za ka yi ka yaƙi Allah ka yaƙi manzon Allah wato in ka ki bin ka'idar Allah shi a wurin Allah ya ce ka yaƙe ka yaƙi manzon Allah ne kuma shi ma ka yaƙe shi in ka yaƙi manzon Allah ka yaƙe shi ne yanzu akwai wani girma da muƙami irin wannan Allah ya nuna taɓa manzon Allah taɓa shi ne amma mutum ya ce wai kar a haɗa Allah da manzon Allah ga wajaje nan ba iyaka inda Allah yake hada yake hadawa da manzon Allah yake hadawa da manzon Allah wurare da dama da wannan izalin an fuka ja'uka fastaghfirullah wa astaghfir lahum rasul Allah yake gabatar da manzon Allah kai idza nasaru lillahi wa lirrasul ko ma haka ba to duk irin waɗannan suke isa mutum to yanzu ga nan Allah yana magana ya haƙa ne kaya ki dan uwanka musulmi ma Allah ya ce kaya ce shi ne Allah ce sakamakon waɗanda suke yaƙan Allah da manzonsa wato ‘yan sara kuka sun shiga nan, ‘yan fashi da makami sun shiga nan, ‘yan gungun ina da kisa a je gidan wani a yi gayya ko na siyasa ko na menene a je a kashe wani bai sani ba sun shiga duk su ne yuhari bunan Allah wa rasulullah Allah san ka ce ka yaƙe shi man ka isa aljanni ma ka isa ka yaƙe shi ne in dai za a fito a buga ne gaba da gaba sai dai da ayoyin Allah ko ba haka ma shi ma aljanni da yallin da ake yaƙansa ai da ayoyin Allah ake yaƙansa amma ya kai fito mana kiri da mu ku yi karo da shi ga in za ka sha to balle mala'ika balle kuma Allah to amma Allah yana magana cewa in ka taɓa masa kayansa bari maka misali ba Allah ba mu kanmu mutum kawai sai ya zo ya fada gonan kaji sai kama kashe masa kaji ya yaƙi kaji ne ko ya yaƙe sai in ka zo kana mara ta a'a ina ai kaji ne tsakani na da kaji ba ka zarare shi ko to haka bayin Allah suke a wurin Allah idan ka taba masa kayan ka to shi kaya shine Allah subhanahu wataala yace gaba ɗaya dan a kamba ma a ga yanda abin yake sai Allah ya kamba ma abin ya nuna a ko mu a shari'an duniya ba yaya ake sai ka ji an ce this case is between so so so and so person and the commissioner of police of the federal court a ce of the Bauchi state ko to commissioner for this way mutumin kawai kawai ya ji ya ce ta ku dokan gwamnati sai ya kama bari sai da commissioner yan sanda ce yi ai ji man tsakani shi mai da wani sai wallahi commissioner yan sanda ba ya gurin man lokacin da ka mace a tsaye wannan commissioner yan sanda ne kawo karin kana saboda abin doka ne wanda kwamishinan 'yan sanda take karkashinsa saboda haka yanzu kana faɗa ne rigima ne tsakaninka da kwamishinan to irin wannan ne to shine Allah subhanahu wa ta'ala ce in kai wannan to Allah kake yi da Allah kake faɗa da yawa da ake matasan mu sun san wannan da sauran mutane wanda yan siyasa suke zuga su ko yan yan ta'adda suke zuga su je su kisa wallahi da ba su yi ba Allah ya ce sakamakon wanda suke yakan Allah su yaki manzon Allah ta hanyar kashe yan uwansu wai su auna fil aure fasadin suke dawainiya a bayan ƙasa suna suna aikata fasadi an yuqattalu a kakkace su au yusallabu ko a tsitsire su au tuqatta aydiyahu ko a yayyanke hannayensu wa arjulahum da kafafunsu min kilafin ta sabani au yunfau min al-ardi ko kuma a kashe su gabaki daya zalika wannan bayan an musu haka lahum khizyun sun samu kaskasci fi duniya a duniya walahum fil akhirati azabun azim azaba mai girma ita ta tabbata gare su a lahira wannan ya faru ne ga wani abun butunci na ban takaici da ban haushi wanda wato laraba tana ce ittaki sharra man ahsanta ilayhi mutum mugun ittin ka kiyayi sharrin wanda ka kyautata masa sau da yawa za ka ɗauko mutum ka kyautata masa ko ma ka raine shi ko ka sa shi a ƙarƙashin ka ya zo ya maka mummunan cin amana to wannan hukuncin hukunci ne na cin amana wasu mutane ne mutanen wani ƙauye da larabawa suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jikin su duk kuraje sai sa mutum sai dai kai sannu sannu da shi ba ka san iya irin yanayin mutum ba da za ku yi hulɗa da shi sai ka kana iya rungume mutum ka ɗauke shi na na gari sai ya zo ya zauna gindin ka kuma sai ya ci amanan ka to shikenan sun zo daga ƙauye jikin su duk kuraje kaman ƙazuwa za a ce nema ko kaman abun nan maruru maruru katin katin haka duk ya fito musu jikinsu ba su da lafiya kaman ba za su yi ba suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gan suka nuna sun musulunta manzon Allah ya karbe su ya karbe su ya tausaya musu to akwai inda ake tattara shanun da raƙuman zakka to manzon Allah yakan tara su a wani shinge sai a sa wani makiyayi yana kiwon sai manzon Allah ya sa sabon sai su dauki wayannan mutane su kai su shingen shanun shingen rakuman zakan a je wurin a rinka gauraya musu a tatsa nonon nonon dabbobin a rinka gauraya musu da bawalin dabbobin a tsiyaye fitsarin dabban a gauraya da nonon dabban a ba su sha a rinka ba su su sha shikenan aka yi ta musu haka kuma a ɗebi kashin dabbobin a rinka mulke musu jikinsu da shi ana ana ana musu wanka kamar wanka da shi aka yi musu haka shikenan suka fara warkewa kwana da kwanaki suka rinka saba suna warkewa suna warkewa suka wanke tsaf suka dawo lafiya lau to kawai cikin dare sai suka lallaba suka samu shi maciyayi mai gadin dabbobin na manzon Allah da suka kashe shi sai suka kora rakunman kuma suka tafi da su suka gudu da to shi ke nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bincika da safe aka ce ba a ga dabbobi ba duka kuma an ga maciyayi a kashe kenan aka bi sawu to za ka manzon Allah ne fa inda sun san da imanin su na gaskiya ne ma ai ko kusa da haka shikenan nan da nan aka samu su aka zo da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka yanke kowa aka yanke masa hannun dama da kafar hagu hannun dama da kafar hagu hannun dama da kafar hagu aka kafa itatuwa aka daure su aka bankare su a rana aka bar su a guri suna ta kuka a ba mu ruwa a ba mu abin da manzon Allah ya ce za a ba su ka bar su sai da suka wuni suka sha ranar tukunna kowa ya zo ya gansu ya razana ya tsorata inda suke manzan a ba manzan Allah suna neman ruwa su ba za a ba sai da can ranar ta yi sanyi kuma aka ce a je a sassare kansu duk aka sassare kansu ka bar su shi ne yahuda suka ce a kasan munafiki ne niyyar yin abu idan ya ga an yi wannan ai ba ai ba ai imani ba a na wannan ba annabi ba rashin tausayi irin wannan sai kaza kaza kake su to ina to su an ji in ma an yanke musu hannu to tsirewan su sha rana fa to in su sha rana ma kisan fa to in ma cikin da za a kashe su ne suna kukan ruwa da abinci a ba su ruwan mana to lokacin da suka faɗi haka wannan ayar ba ta sauka ba in Allah ya saukar da wannan ayar sakamakon wanda suka yaƙi Allah kayan Allah ne kayan zakkan nan sadakan dabbobin sadakan nan nawa ne ba ma na manzon Allah ba suka je suka kwashe kayan Allah suka kashe mai gadin kayan Allah don barna a bayan ƙasa su koyarwa na bayan mummunan hali to shi ne Allah ya ce sakamakon ka a kakkashe su au sallabu au din duk malamai suka ce ba ta adafi bane eh ai ba ta ba ta istiyari bane ba ta kiyari bane ta adafi ce eh wato inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu an fil ardi fasadan an yuqattalu wa yusallabu wa tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin wa yunqaw min al-ard yunqaw min al-ard ma aka ce ba kora bane kifa ne a raba su da duniya to bayan sun yi wannan surutun yahudawa wannan ai ya saba da hukunci wannan ai an yi an yi wuce gona da iri ai hukunci ɗaya ya kamata a musu amma a musu haka malaman sunna suka zauna suka yi dalla-dalla wa abin. Sai na ɗaya fashi hukuncinsa yankan hannu. Fashi in baka yi kisa ba, ka yi fashi kan fashi kaya, ka razana mutum ka tsorata shi. Sata kai, sata kai, sata ita kanta sata kawai hukuncin ta yankan hannu. Amma in ka tare mutum da makami ka masa barazana a jeji, ka kwashi kayansa baka kashe shi ba to hukuncin ka a yanke hannunka na dama da kafan ka na hannu kadda a yi masu lomin kulatin ke na biyu tsirewa cin amana an amince da kai an baka mutunta ka an maka komi na alheri ka sata da kai to a tsire ka kowa ya zo ya zama cin amana shi yasa aka tsire su da rana suka sha wannan wahala na ganin rana cin amana shi ya kawo wannan sannan ai sun yi kisa kuma sun yi kisa don haka waɗanda suka yi gungu duk a ƙa'idar musulunci ko da da kalma maza Allah yake kai taimako wajen kisa in an kama wanda suka yi kisan kai ma kashe kaza yanzu dai haka a samu takarda a rubuce su wani sun yi mitin da wani da wani da wani a je a kashe wani an yi agreement sun sassa hannu a ƙa'idar shari'ar musulunci sai mutum ɗaya suka ba shi bindiga misali ya ce ni kan maku huta na san da za a yi ya je ya same shi a wani wuri kawai ba shi fa ɗaya ya kashe shi to a ƙa'idar musulunci ko su dubu ne in aka zo dukkan kashe su za da sa hannu da izini irin oga ne ya yi izinin nan duk da shi da wa aka yi mitin da oga da su wane da wane da wane duk gaba ɗaya a ƙa'idar musulunci wa'annan duk kisa ta hau kansu to shi ne aka kashe su to me ya sabo babu sabo yankan hannu na sata ne da fashi da makami tsirewa cin amana ne kisa na kisa to me tun daga nan sosai yahudawa suka ji tsoro manya-manyan munafukai 'yan ta'adda da suke su yi ta'adda suka ce to abin da ya ba su tsoro wai hausawa suna ce ka kiyaye fushin ne haƙuri yawa sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen rahama da tausayi da jin kai da duk abubuwa da aka sani na rashin ɗaukan mataki amma suka ga ya ɗauki irin wannan mataki to tun daga nan suka tsorata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa fa akwai fa shi fa la ta'khudhu fillahi lawmatul lahi kuma haka ake son duk mutumin kirki ya zama daga inda ka taka haddin Allah to ba shi ba kai zai iya maka komai tunda wannan abu ne da yake hakkin Allah amma hakkin sa zai iya afuwa ya kyale shi manzon Allah akan hakkin sa sai ya kyale kaga wani ne aka amma shi manzon Allah ya ko wanda ya zo shaƙe shi ya rike wuyar rigarsa ko amma yace a ba ya za ku masa tsaya ku kyale shi ku ce ya ji a hankali an gane to duk sun ga irin wannan suka ga wannan mataki da aka dauka suka ce to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai kyale ka ba in kai abu ga masoyinsa wanda duk an ce ma kafin da aka tambaye shi wa ka fito bai ma faɗi da yarsa Fatima ta ba ya fara cewa Usama dan Zaidu amma da yake kisa irin wancan da kuskure da muka faɗa a baya sai ga manzo Allah yana son ya ce kai mun gafara ya ce ya zan yi da da jinin sa la ilaha illallah wa kawai manzo Allah yana nufin kawai yana jira ne a ce masa kawai ya kashe shi tunda ya kashe wani mutum wanda sau ɗaya kawai ya ce assalamu alaikum ma yake saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya sassauci akan haƙƙin bayin Allah haƙƙin Allah ta'ala ko haƙƙin bayin Allah na'am إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم إلا الذين تابوا سيفا وإن سكتوبة دقا تأدى in kabla an taƙaddaru alaihim tun ku kama su ba ana cewa su wanan nan su ne masu fashi da makami ko su wanan nan su ne ƴan kara suka ko su wanan nan su ne kaza to shi kenan sai kafin a kama su sai suka yi gayya suka zo suka zo wajen shugaba suka ce wallahi su ne gurbu kaza kaza nan amma sun tuba dan Allah a yafe su a musu akuwa a yi ne to wannan shine aka saukar da wannan aya fa'ala muku san annan lafiya Allah gafurur rahim mai gafara ne mai jin kai shi yasa kuke ganin yanzu da yawa ko kwanakin baya an ce an kashe wani sai aka ce a cikin shekarun baya su ne sun kashe wani da wani duk ɗan tsara kukan nan group ɗin su suna nan da yawa ba sani ba kisa ta hau kansu kila adadi kuma ba su yi kisan ba ko group ɗin sharan su ne ko kun je kun samu wani a wata anguwa sai da kuka yi mitin aiki ko a kan me zai mu samu wani suna zuwa wani ya daddaba masa wuka ya kashe shi a shari'ar musulunci duk wa'annan ka sassu ne kuma a shari'ar musulunci sun je lahira duk wannan jazaohu jahannama khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa azzal wa adana azaba duk wannan yana kansu saboda haka ne wannan jinin wannan haƙƙin yake ta jin ko da an zo an daina din wata rana kuma jinin wani wannan jinin wanda suka kashe din sai Allah ya turo da zaɓi a kan yanda yanda wani lokaci wani mutum ya mutu aka yi mamakin wani likita da ya mutu a hanyar mai sau ya kai shekara yanzu kusan talatin likitan nan ya tsago da motarsa wata tirela ta zo ta same shi ta kwashe shi ta je ta manna shi da jikin wata katuwar bishiya ta danne shi ya faɗo daga cikin motan tayan motan trailer ɗin na tsakiya ya taka shi ya danne shi cikin suna ta can tayoyi sun raba shi biyu yana nishi idanunsa sun fito gula-gula ga jini amma bai mutu ba tun abin isha'i har safiya aka zo da safe ana sa kujiya a ɗaga motar in an ɗaga kafin a zare shi sai ta tsaki koma ya ce aka aka rinka masa sai da aka yi wajen mintuna ko wajen awa ana wannan wahala sannan aka samu aka zare shi sannan ya mutu sai aka yi bincike aka samu shi wannan likita shi ne ƙwararren mai aboshi a asibiti a wani garin da ba zan faɗa ba da ya gane kwararren mai abokin kowace budurwa kowace mata ta je da ciki ko yau ko yau gobe za ta haifa zai iya sa abin nan wuka a cikin mahaifa ya kacacce na yaro ya abu ya ga irin kisan da Allah ya masa na wulaƙanci na kaskas kuma abin ya yi tambari kowa yana faɗa to wannan a duniya kawai Allah ya masa lahira ta saboda haka taɓa jinin ɗan adam babban haɗari ku sani in mutum ya tuba Allah mai gafara ne mai jin kai amma anan aka ce banda wanda ya yi kisan shi gafara ta tabbata gare shi jinkan Allah ya tabbata gare shi a lahira amma kuma wannan kisan ba haƙƙin Allah ba ne kuma shi wanda ya yi kisan su sauran da suka nemi gafara da sauransu da sauransu da shi din sai Allah za a iya Allah zai iya karban gafaransa da jin kansa da rahamarsa ya ce masa kuma har ma wata kila ya shiga aljanna saboda tubansa amma wannan kisan fa Allah bai ya ce bai ya ce masa ba dangin wanda ya kashe musu dan uwa har yanzu ba za ka zo ka ce Allah na tuba jama'a da ni ne dan fashin nan wanda na kashe wani amma yanzu mun daina mun tuba Allah ya ce mu kaza kaza kuma shi ke ce to shi ke nan je ka dangin wanda ya kisan su ne yanzu kuma saura da magana in suna so a kashe musu shi a kashe musu shi bisa kisasi ya je lahira ya shiga aljanna an wanke masa wannan zunubin nasa in suna so su ce to yanzu dai tun da ka tuba ka yi kaza ya biya diya na kisan da ya yi kuma suka ga dama su haɗu gaba ɗaya in babu ƙananan yara don ba inda ƙananan yara ba wanda ya iso wannan cikin ƴaƴansa su haɗu gaba ɗaya a ce to an yafe masa nan ne zai fita gaba daya
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون يا الذين آمنوا وانتقوا في إيمان اتقوا الله تطورا الله وابتغوا إليه الوسيلة ku nemi tsanin da zai kusanta ku da Allah wato daga cikin abubuwan da Allah ya yadda da shi ta hanyar ko dai aiki da abin da ya yadda da shi ko kuma zuwa wajen wanda ya yadda da shi kamar yadda ya tabbata a sunna a hadisai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yi tawassuli da shi to wannan shine don haka Allah ya kawo ta mutlaka wa tabu ilayhi alwasilata bai ce da kaza da kaza ba sai dai amma bisa shar'i da abin da Allah ya yarda a yi wasila da shi kaman annabawan Allah salihan bayin Allah kamar yadda muke yi kullum a fatiha muna wasila da annabawan Allah da salihan bayin Allah ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim alladzina an'ama Allahu alaihim kuma Allah ya fasara ni nabiyina wasiddiqina wa shuhada'i was salihin wa sunna ulaika rafiqa wajahidu ku yi jihadi fi sabilihi dan dauka addinin Allah la'allakum tuflihuna wa takila ku fara banta in kun yi haka
إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم إن الذين كفروا كاغا وند سكافرتا suka mutu suna kafurai ke lau anna lahum ma fil ardi jami'an da dukkan abin da ke bayan ƙasa zai zama mulkin su ya zama sun mallake shi wa mithlahu ma'ahu a ƙaro irin sama mutum ɗaya ya mallaki duk duniya da tazkokinta da abin da yake ciki kuma a ninka masa biyu liyabtadu bihi min azabi yawmil qiyamah dan su nemi fansa da shi daga azaban ranar kiyama a ce mutum yana da wannan alahira kuma ya bayar ya ce a fanshe shi daga azaban ranar kiyama ma tuqbila kubbila minhum wallahi ba za a karba daga wurin su ba walahum azabun alim azaba mai radadi ita ta tabbata gare su wannan ke nuna girman kafirci da girman kalma ta ridda mutane su mai da hankali da kalmar ridda da kalmar kafirci duk wata kalma da Allah ya hana na kafirci to ka guje ta kar ka yadda ya zamanto kana furta ta ko kana amfani da ita ko ka kudurce ta dan Allah subhanahu wataala lallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha na'am يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم يريدون سنة نفين أن يخرجوا بأن أن جيفا سكتين وتا سنة نفين سكتا من النار لغوتا يتطلق اللي سنة إيه وما هم بخارجين منها ba kuma za su iya fita daga cikin wutan ba walahum azabun muqim azaban da ake musu ai azaba ce matabbaciya wanda ba ta karewa Allah ya tsare mu
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نقالا من الله والله عزيز حكيم na'am imam al-bukhari ya fitar a cikin sahihinsa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yuja'u bil kafiri yawmal qiyama za a zo da kafiri ranar kiyama fa yuqalu lahu a tsaye da shi wurin hisabi sai Allah ya ce a gaya masa ara aita law kana laka mil'ul ardi zahaban ba mu labari da kana da cike da duniya duk kasar duniya ta juya ta zama zinariya ne zalla a kunta tabtadi bihi zaka iya bayarwa dan a fitar da kai kar a kai ka cikin jahannama fa yaqulu sai ya ce na'am haka ne ya ubangiji wallahi zan bayar fa yuqalu law sai a ce masa kad kunta su'ilta ma huwa aitharu min zalika da kuwa a duniya an tambaye ka abin da yake haka sauki ko sai ka ki shine Allah ta shirka bi shay'an aka ce na roƙe ka karka yadda ka mai da ka ɗauko wani ka bauta masa tare da ni ka mai da shi abokin tarayya na fa abai ta kaki ayi umar bihi sai a umarni da shi ilan nare a jefa shi wuta to kaga da aka gama sai aka dawo to yanzu an yi maganar yan fashi wanda suka yi fashi da makami suka yi kuma ta'addanci na kisa to wanda shi yasa ta kuma bai yi kisa ba fa to shi ne aka kawo hukuncin sa nan wasariqu barawo wanda nare barawo wasariqatu da barauniya wanda suka je suka dauki kaya kawai ba kisa ba cin amana ba komai sun ga dai mutum baya nan suka dauki kayansa ko sun saki idanunsa suka tsare kudinsa wannan fa kadau aidehuma ku yanke hannayensu wato hannu ba ana nufin hannu da yawa bane saboda su biyu ne aka ce aidehuma na'am jaza'an wannan yanka sakamako ne bima kasaba da abin da suka aikata duk wanda yake tsata in ka ganci an baka anansu ko kana ganin mutum da hannu ɗaya yana yawo eh ce to wannan bari ka tura da aljihunka sannan saboda ga sayan yana tafiya da lambar sa da sayan bodin to shine manufa to kaga in ana haka asirin ya tonu kowa ya gane kuma da'ar kana ɗiba ina ce ƙarfin sata sai ka haɗa hannu biyu ka ɗauka to yanzu ya zama hannu ɗaya daga nan dungulmi ne sai wannan hannu yau za ka ɗauka to wannan shine hikimar Allah subhanahu wataala dan gani gawa ne ya zama hanyar tsoron Allah gawa ne nakalan azabtarwa ne min Allah daga Allah wallahu Allah azizun mabuwayi ne ba wanda yake gagaransa hakimin mai hikima ne kar ku sai basiransa ya fi nashi a kai mutum kurkuku a bashi abinci bayan barawo ne ya sake ci ya koke ya karfi ya fito ya haɗa da gurup ɗin ɗan uwansa su ƙara ƙarfafa ƙungiyar barayi su fito su buwaye mutane a ce wai ai wannan shine shari'a wannan shari'a ko kame kame yawwa na'am فمن تاب من بعد ظلمه وعصنا فإن الله يتوب عليه inna allaha ghafurur rahim man taba wanda ya tuba min ba'da zulmihi bayan ya saba sata shine zulmihi din ya zalunci kansa da wannan mummunan dabi'a ta sata a baya sai ya tuba tun ba a kama shi ba wa aslaha ya gyara halinsa fa inna allaha yatubu alayhi Allah ya yafe masa ko an zo an same shi sai dai a kama shi da haƙoƙin mutane a bayanka ba kama shi aka yi ba in an kama shi kan babu magana eh shari'a in tafi kotu in aka riga an kama mutum criminal shikenan babu maganin yafiya ko ya ce ya tura ce to shikenan kar ka kara gaba amma dai hukuncin yanka yanzu kan ya riga ya tabbata a kanka amma in shi ne da kansa sai ya fahimci yawa alku ya tsorata ya ji tsoron Allah ya dawo ya zo ya samu mutane ko kotu ko alƙali ba ya ce ni da gashi ni barawo ne ni ne nake sata kaza kaza kaza din nan to shi ke nan duba ya hannu Allah ya yafe masa amma haƙƙin mutane kuma da aka sani a kansa dai biya yawwa wani kai ne shi ne ya sace min mota to kawo motar mutane yawwa sai dai in sun ce sun yafe su ma na'am inna Allah kan dai Allah gafurun aiki mai gafara ne ga wanda ya tuba rahimin mai jin kai
ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير alam ta alam a ce baka san annan Allah cewa Allah lahu mulku samawati mulkin sammai nashi ne ba wal ard da mulkin kasai dun nashi ne yu'azzibu shi yake azabtar da man yasha wanda yaso azabtarwa waya gafiru yake gafara liman yasha ga wanda yaso yi masa gafara wallahu Allah qadirun mai iko ne ala kulli shay'in bisa dukkan komai wato Allah subhanahu wata'ala shi ya mulki wa'annan abubuwa shi ne yake sarrafa su kuma irin hukuncin da ya bayar shi ya kamata ko ya waje ba a yi yawwa yanzu shige ake wa Allah ake masa karambani mutane su rinka nuna cewa su suna da nasu wayo suna da nasu basira kuma gashi nan duniyar har yanzu ta kasa fita daga ɗan ɗan ƙaramin matsala ta kasa fita da wuri saboda yan bani na iya wa Allah kawai wasu grup ɗin wasu marasa hankali wanda suna buge ma wani lokaci su taru su ce su sun yanke hukuncin kaza din nan hukuncin Allah bai yi ba sai dai a yi hukunci kaza a yi hukunci kaza a yi hukunci kaza kuma har yanzu ba a samu matsala ba yana daga cikin abin da wasu daga cikin juri juris product amma ba na islam ba juris na ake juris wato wato mutahidai na shari'ar boko su ne juris to an da shari'ar musulunci ma ana kiran ana kiran su juris product kamar su Imam Malik Imam Shafi duk su juris product ne to amma na Islam wayannan to wayannan mujtahidai ne irin na na na bature na na na na na civil law criminal law da sauran to sai wani yake rubutu bayan ya yi rubutu sai ya ce but any man-made law you will find at an element of selfishness inside it. Shi da kansu da kansu ka rubuta wannan. Akwai wani lokaci ma lokaci ina ina ɗalibi a College for Legal and Islamic Studies ne so. Aka yi wata samina aka kira wani wani tan lauya daga Lagos. Ya zo yi presentation. Shi ma sai ya sake kiran wannan. Sai. Ita but there is no any man-made law that you will not find an, an element of selfishness inside it. You see, because most of the creators, most of the creators, most of the creators of the law, they are they are trying their own best to see that they avoid the law. duk wani abin da ɗan adam ya ƙirƙiro na doka ya ka samu akwai alamomin son zuciya a ciki ya ce su kuma wayanda suke creating law ɗin sukan yi iya ƙoƙarin su su ga su abin da ya shafe su ba it is obvious it is obvious you will see it abin nan nakedly za ka ga abin a fili to me yasa aka ce ba a ƙaran yanzu a ƙasar nan akwai ina ce manya-manyan da su they are above the law ko gaskiya ne akwai wani wani abu wani wani amnesty who are you who immunize you an baka immunity wato kai an touchable somebody kai ba za a taba ka law will not touch you do whatever you like shi yasa suke kashi kashi su yi wace bayan ka sauka kuma tukunna sannan when then they will bring you to book. Huh? Why don't you bring him to book? Tun lokacin yana kan mulki. Ai daga ƙa'idar shari'a musulunci aka ce, Izar ta shal hakimu in azala, daga mai mulki ya ci hanci, in maganar ina masu yaƙi da abin da menene yaƙin da muke ciki. Eh? cin hanci da rashawa a da da turanci nake so san sun fi gane wannan ina EFCC ina NCC yawa masu yatsan corruption to corruption a musulunci aka ce corruption at the time kai committing din wannan crime din to a wannan lokacin kawai kai an yi impeachment ɗinka kawai automatically an yi impeachment ɗinta kawai abin da ake so shine abin nan su su abin nan sashin judiciary su yi maza maza su zartar da da hukunci kawai daga ka ci hanci ka tu ba alƙali ba ne kuma suka ce in ma ba a ci da shi ba duk hukuncin da ya afta wannan karɓar cin hancin to ɓatacce ne haka yake a shari'ar musulunci daga alhaƙali ya ci hanci ko gwamna ko shugaban ƙasa ko sanata ko wane ne sanata ma na cin hanci ah me cin hanci ai abin da suke ce shugaban ƙasa ya ba su kaza sannan su sa hannu akan doka kaza na me na alawansu ɗin wannan cewa a ba su wani abu tukunna na more-more sannan su sa hannu su sa hannu akan wani doka ko colleague ɗinsa from house of press ko house of senate yana so ya yi gabatar da motion ka ce to abi wane da wane sai an ba su kaza saboda in an zo me wannan corruption saboda haka a ka'idar shari'a ta musulunci daga inda ka karbi an ci ka doku ba wani aminci aminci wata kalma ce ta dujal da ya kawo dan ya rike ta duniya kar a yi adalci saboda haka a